يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يا قوة الجماعة الآخرة hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da daya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun nisa mun tsaya daidai aya ta ɗari da hudu za mu tashi kan aya ta 105 yanzu insha Allah Allah mai girma da dauka yace inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inin khasima Allah yace inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi lalle mu mun sabkata littafi zuwa gare ka da gaskiya litahkuma bayna an-nasi dan ka yi hukunci tsakanin mutane bi ma a raka Allah da abin da Allah subhanahu wa ta'ala kada ka zamanto mai ba da kariya ga maha'inta ga macuta ga mayaudara duk wanda ya yaudara ya inci ko ya cuta ko ya zamba cikin abinci kakka ba shi kariya wurin shari'a ka tsare shi ka shiga mai wurin shari'a na hali macuci ne mahaici ne. Malam ya ce, Yukhbiru ta'ala, Allah yana ba da labari cikin wannan aya mai girma, annahu an tsala ala abdihi wa rasuli. Cewa ya saukar gabawan shi ga annabin shi manzan shi, alkitaba ya saukar da littafi bil haqq da gaskiya. mana an saukar da alkur'ani da gaskiya wurare da yawa Allah ya faɗa na zanna alaikal kitaba lin nasi bil haqq faman itada fa li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alayha wa ma anta alayhim bi gaskiya ma'ana Allah ya saukar da shi dan gaskiya Dan ya tabbatar da gaskiya kuma dan a yi aiki da gaskiya ma'ana alkur'ani Allah bai saukar da shi don wasa ba ba da ya tawarki kawai ba da ya ta ganin girman shi haka nan kawai wajibi ne ka ga girman alkur'ani kuma wajibi ne ka yi aiki da doka alkur'ani ba wai girman za ka zage kallo ko kuma ya zama dodo kana tsoron shi ka san mutane ai yanzu akwai mutanen da ba su mai cin mina wurin tsananin girma alkur'ani kallon suke wani abin wani dodo ne ana wani abin tsoro ne wanda in ka taba shi ma an kai shi kenan ka shiga wuta wasu mutane sun je su yi mana gyara gyaran wuta ɗaki inda da littattafai na suke wani yana lekowa kawai sai yi baya ita ce la ya ce wallahi malam ba ya shiga wannan ɗaki ya ce ina ruwanka ba ya ce ya ce bibi duk ƙura'ani ne sai dai zan yi gaya ba yare shi in kaza ya kaza ya ce wallahi ba ya shi sai yin na shiga sai ta kallo na wala ba su ma kullu bai shiga ba kuma shi ne shugaban mai gyara amma ya ki shiga ciki na ce ka cire takalmi ka shige ce na ba ya shiga sai kai ma san daga ina yake wannan mutumin ba wanda ba ganin irin shi ba dan haka Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani ne dan gaskiya inzalihi a wurin saukar da shi min ash-shayatin daga shaydanu Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani a lokacin da aka saukar da shi an tsare shi daga shaydanu saboda shaydanu ba su kokarin sanin abin da ke cikin shi ba ko su bata shi Allah ya tsare shi Allah ya ce inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce lalle mu mu ne wanda muka saukar da alqur'ani kuma lalle mu masu kare shi ne masu tsare shi Allah ya tsara alqur'ani tun daga inda malaika jibril ya dauko shi har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wane wani aljani yake iya tarar malaika jibril haka ba za su iya matar shi kuma Allah ta'ala ma ya fadda musu ganin shi gaba ɗaya ba su ganin shi kuma ko sun gane shi gani nan bari ba zuciya annabi sallallahu alaihi wa sallam tsararren wuri manzo Allah ya koyar da sahabbai su ma suka tsare suka haddace alqur'ani mai girma haka ma da alqur'ani da karuni na Allah subhanahu wa ta'ala sojoji ne waɗanda suke tsaron littafin Allah subhanahu wataala shi yasa ya zama wajibi ma ka girmama su kaga darajar su saboda abin da suke dauke da shi mai daraja ne an ya tadarraqa ilayhi ya fara zuwa ga alqur'ani min Allah ya kare alqur'ani da shaydanu su sanya wata ƙaryar su a ciki bal nazala bil haqq a'a القرآن ياشي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكسيا ومشتملا أيضا على الحق كما ينا كمشة تكسيا يا سبكة تكسيا كما ينا تركة تكسيا فقوم جي القرآن يشي تكسيا فأخباره صدق لا فرع القرآن كما na halitta gabanin ma ci dan adam halittar duniyar gaba daya a wani mera lalina kafaru annas samawati wal arba kanata ratqan fa fataqnahuma ij'alna min al ma'i kull shay'in hayy afala yu'minun Allah ya ce kafirai ba su ga cewa lalle sammai bakwai da kasai bakwai da aka suke dinke ba sai muka bude su muka raba su ba a wannan labari ne Allah yake badawa labarin yadda ya halicci duniya يجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ما استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فضلنا سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز cikin kwana nawa ya halicci kasai abinci da duk abin da zai faruwa a cikin su duk labarai ne sannan Allah ta zai ba mu labarin annabi Adam ya ba mu labarin annabi Nuh ya ba mu labarin annabi Hud annabi Salih annabi Ibrahim annabi Shu'aib annabi Idris duk waɗannan labarai ne na gaskiya ya ba mu labaran al'ummomi daban-daban ya ba mu labaran ashabu alkafi ya ba mu labaran ashabul janna ya ba mu labaran sahibul jannatai ya ba mu labaran ani da girma duk waɗannan labaran gaba ɗaya labarai ne na gaskiya ba wai shirya su bane abin ya faru duk an yi su gaba daya wa awamiru haka umarnin alqur'ani sai da sallah ku ba da zakka ku yayi ki haji ku yi umra ku yi azumi ku yi biyayya ku kyautata ma iyayen duka wannan shi ma menene adlun adalci wa nawahihi haka ma hanahanin alqur'ani abubuwan da alkur'ani yana ma'aikatawa qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an nafsa لكم ta'aqilun duka waɗannan hana-hanan na alƙur'ani kan ku yi shirka da Allah subhanahu wataala kan ku kashe ayanku saboda jin tsoron talauci kan ku kashe ran da Allah subhanahu wataala ya hana ku kashe ta sai da gaskiya kada ku kusanci alfashoci waɗanda suka boyi cikin su da waɗanda suka bayyana duka kaga da hani ne Allah yake wannan hanin adalci ne ba na babu zalunci a ciki aka ce kakka bauta ma kowa sai Allah adalci ya kamata domin cikin bauta Allah akwai hutawa a bauta ma Allah shi kare akwai hutawa ciki amma in aka bar mutane haka nan kawai su bauta ma abin da suka walace to wani Allah yana India kuma kai kana wani Allah yana ina yana Rasha kana iya zuwa Rasha to sai aka ce ka bauta ma Allah da yana nan ko ina yana tare da kai ta abin da kake yana kai kuma fa inni qaribun ina kusa mujibu da wata da'i za da ba mu da kai ba saboda haka umarnin da Allah ta'ala ya bada da halin da Allah ya yi duka adalci da an ɗauke maka wahala. Haka ma da aka ce kakka kashe ɗanka don tsoron talauci, adalci aka maka. Domin kai kashe ka kai, ba kashe ka ba kai ka rayu kuma kai ka ba ka kashe. Akwai daidai a ciki, ba hankali a ciki. Ba haka ma kashe randa, Allah ta'ala yana kashe. Kashe mutane, mutane sai su kare. kuma mutane da sai su kai kashe su lalace sai su da kisan kai ba komai ba saboda adalcin Allah ya ce ka to haka duk wani abu da Allah subhanahu wataala ya hana Allah ya hana shi ne saboda adalci kuma in ka duba za ka ga lalle ya cika adalci na Allah subhanahu wataala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla Allah ta'ala ya ce kalmar Allah mahaliccinka ta cika da gaskiya da adalci Ma'ana maganar Allah duk maganganun da Allah yake sun cika shi yasa wata kira aka karanta wa tammat kalimatu rabbika kalmomin Allah ka sun cika sidqan da gaskiya wa adlan da kuma adalci saraka maganganun Allah gaba ɗaya gaskiya sannan kuma maganganun Allah gaba ɗayan su adalci wa akhbara Allah ya bada labari cikin wannan aya mai girma annahu anzalahu cewa lalle shi Allah ya sabkar da Mana da alqur'ani ya zama to shine kundin da za mu bi kundin tsarin rayuwarmu wanda za mu bi mai saurin Allah subhanahu wataala shi zai mana hukunci duk sabanin da muka yi sai mu koma zuwa gare shi abinda ya faɗa shine daidai wa bil ayatil ukhra ya zo a cikin wata aya ta daban Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukan maka da alqur'ani dan ka bayyana ma mutane abinda aka saukar da shi zuwa gare su yahkuma nan kuma sai Allah ta'ala cikin wannan aya ta biye ce litubayyana can liyahkuma shi qur'ani ya hukunci nan kuma litubayyana domin ka bayyana wa mutane dukkan salamomi da nabi na ta'alili fa yahtamilu to yana iya daukan anna hadhihi al-ayat cewa lalle wannan aya fil hukmi bainan nas ta zo ne domin ta yi magana a cikin alqur'ani yana yin hukunci tsakanin mutane fi masailin nisa'i a cikin mas'aloli na jayayya wal ikhtilaf da kuma mas'aloli na sabani ita ayar da muka fara karantawa ayar da cikin surat al-kitaba li tahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wannan aya ta zo ne domin ta yi bayanin cewa alqur'ani zai hukunci tsakanin mutane a cikin mas'aloli abubuwa na jayayya ni na ce a kai ka ce i ni na ce ana yi kai kuma ka ce ba a yi ni na ce ya halitta kai kuma ka ce bai halitta ba to alqur'ani yazo dan ya raba mana irin wannan gardama ne wa tilka ita kuma waccan wadda ke cikin suratul nahl ta zo ne fi tabiyi a cikin bayani ciki da kuma rassan shi ma'ana gaba daya kai ne zaka bayyana ma mutane manufan Allah subhanahu wataala da ayoyin alqur'ani shi kuma alqur'anin an saukar da shi ne domin mi dan ya zaman tora bakar dama tsakanin mutane alqur'ani ba shi ke magana shi kadai ba sai an karanta shi ko wa zai karanta wanda ya karanta ya bayanin to shi yake magana shine wanda Allah ya saukar ma alqur'ani muna ganewa ko dan haka li tubayyana lin nasi ma ma nuzila ilayhi dan ka bayyana ma mutane abin da ka saukar da shi zuwa gare su yana magana ne gaba daya addini da Allah ya bayani shi cikin alqur'ani kai ne zaka bayani shi haka ma asalin addini abin da ya shayi aqida imani da Allah shi yake cewa asal imani da mala'iku imani da annaba imani da littattafai imani da ranar lahira imani da kaddaran Allah subhanahu wataala wannan shine shi yake cewa aqida duk wani abu daga nan ya hita kuma ka yi imani da cewa Allah yana da sunaye masu kyau. Allah subhanahu wataala yana da sunaye mafiya kyau. Sunayen shi sun yi na kowa kyau. Don kuma Allah yana da sibobi waɗanda suke sun fi na kowa ɗaukaka. Duk sunayen Allah sun yi na kowa kyau saboda su yadda ka ji ma'anarsu to haka Allah yake. Duk wani suna na Allah ka ji an ce mabuwayi to waye shi cikakka ce. in ka ji an ce Allah ta ala masani ne to ya san komi in ka ji an ce Allah mai gani ne to yana ganin komi in ka ji an ce Allah yana ji to yana jin kowa yana jin komi in ka ji an ce Allah mai tausayi ne to yana tausaya ma kowa kuma yana da abin da zai tausaya ma kowa sai ko kana yi tausaya ma mutum kuma ka kasa taimakon shi yanzu wani mutum sai ya saka kuka an kaga yadda yake ana da shi da iyalin shi sai kaji kana hawa ya kace shi kuma Allah subhanahu wataala shine mai tausayi mai tausaya ma kuma ya taimaka maka wani lokaci baka da komi wani lokaci kana da sai ka zanki tunanin ka bada kai ya zaka yi saboda ka karshe sai ka rija da bukata ka kan da wani kace to Allah ya baka ka bukaci kuma Allah ya tausaya maka ko ba haka bane to dole kai imani da Allah subhanahu wataala wa lahu al-asma'ul husna ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna duk wanda ka kira cikin sunayen Allah to sunan Allah shine suna mafi kyau sannan ka zo ka yi imani da mala'ikun Allah Allah yana da mala'iku halitta ce da Allah ya yi haske wannan shi yake ce maƙida ba su da iyaka ba su da adadi babu wanda ya san iyaka sun ba Allah ka yi imani da waɗanda Allah ya faɗi sunansu da waɗanda manzo Allah ya faɗi sunansu waɗanda kuma aka dinkule ka yi imani da cewa akwai su sannan ka zo ka yi imani da annabawa guda dubu ɗari da ishirin da hudu cikin su akwai manzanni guda ɗari uku da goma sha uku ko sha biyar kai imani da waɗanda Allah ya bada maka da waɗanda manzo Allah ya gaya maka kuma kai imani da su gaba ɗayan su da wanda ka sani da wanda baka sani ba sannan ka zo kai imani da littattafan da Allah ya saukar da su Allah ya saukar da littattafai da dama akan annabawa gaba ɗaya kai imani da su waɗanda kuma sunan su ya zo karara cikin alkur'ani kamar linjila kamar attaura kamar zabura kamar sofi ibrahim wa musa duk gaba da gaskiya ce nan ka zo ka yadda da ranar lahira cewa idan an mutu za a tashi akwai tsayuwa gaban allah subhanahu wa ta'ala ranar karshe ranar da kowa zai samu komai shi aljanna za ya tafiya allah ya kai mutum wata za ya tafiya allah ya kare nan ka zo ka yi imani da cewa dukkan abin da yake faruwa yana faruwa ne da sanin allah kuma yana faruwa Allah ne ya auna abu. Akida. To duk wani rigima, ko duk wasu abuwa da za a karuwa, to karkashin waɗannan ne suke shiga ba. Allah ya sa mu dace. Akwai kuma furu furu'ihi reshinan addini reshinan addini su ne abubuwan da ba ƙida ba abubuwan da ba tauhidi ba ne ayyuka waɗanda ake kamar sallah kamar abubuwan da ake gabatarwa gabanin sallah kamar alwala da nafila kama azumi na farilla da na nafila kama sadaka ta farilla da ta nafila kama aikin haji na farilla da na nafila kama umra duk wannan ana ce mashi rassan addinin musulunci reshe ne shi ba akida bane akida akan ta yake yin addinin musulunci me ita shine musulmi wanda ba ya da ita ba ya da musulunci duk wanda bai yarda da ɗaya daga cikin shiga shigan imani ba to ba musulmi bane amma su rasa addini musulmi ne amma mugun musulmi Allah ya kiyaye wa yahtamilu kuma malam yace yana ya dauka annal ayatayn su waɗannan ayoyin guda biyu da litahkuma bayni yahkuma bainan nas ko litahkuma bainan nas bima arakallah da kuma litubayyana linnas malam yace yana iya yiwa kiltayhima dukkanin su su biyan ma'anahuma wahid wa yakunu al-hukmu bayna an-nas hukunci tsakanin mutane guna nan da Allah ta'ala yace bi tahkuma sai kasance ya shibar hukma bainahum ya shafi hukunci tsakanin su fi dima'i a cikin jini kamar ya jini ha kadai tun daga jiman mutum ciwo a zuwa jini duk wanda ya kwantale wani a kwantale shi duk wanda ya jima wani ciwo a jima ciwo shi ba a yi kisa shi duk wanda ya kashe wani da ganga a kashe shi hukunce-hukuncen da suka shahi jini ke وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون kaga Allah ta'ala yana bayani bisa sannin jikin mutum don da aka taba araba ana kashe rai saboda ta kashe rai da ganga ana ciya yi wa mutum ijiya saboda ya ciya ijiya wani ana cire kundi saboda ya cire kunna wani ana cire hanci saboda ya cire hanci ana cire hakuri saboda ya cire hakurin wani amma duk da haka na Allah ya kawo ran gobe yace fa man tasaddaqa bihi duk wanda ya yafi ya Allah ya ce wannan shine hukunci fa wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda ya hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba Allah ya ce fa ulaika humuz zalimun wadannan su ne azalimi wal a'rad haka ma hukunci cikin mutunci cikin wato zartar da hukunci na zubar da da ba su sunan mutum kamar kazafi ka kazafi cin mutunci ka mutum kazafi ka ce masalaci ne baka da shaida ana baka da na ba sunan mutum kawai Allah ta'ala ya ce ya yi addini saboda a kare mutunci haka dan adam yana da mutunci mutunci shi yana da daraja wurin Allah kadiba ka zo ka iske mutum hunce tsirara da shi da mace suna lalata amma Allah bai yarda da shi da kama kai kadai kuma ka gani sai ka nemo shaidu uku irin ka su ma sun gani ka je ka kira sai ka iske su ga sunan hirarci suke sun gaba Shike nan, ba yadda za ka yi. Kuma an kuma Allah ya san ka gani, kuma Allah ya san an saba mu. Amma saboda kiyaye mutuncin dan adam. Allah ya ce, shaidar mutum da ya bi ma uku ma ba su yi sau sai hudu. Sun malam ya tobe arbati shuhada'a. Fa fajriduhum 80 jalda in dai ba su zo da shaidu guda hudu ba kuma su bulala 80 80 waɗannan fasikai wanda zai gai cewa wani ya yi kaza ya yi lalata da wanci alhali shi kare ya gani Allah ya ce fasiki ne wannan mutum kaga ba su ake magana ba su waɗanda aka gani kai da kai lokaci suna yi kai ne fasiki Allah ya kiyaye wannan shi ake ce malara wal amwal sannan kuma ya shayi hukunci tsakanin mutane a cikin Na'am? Ci dukiya? Kiyaye dukiyar mutane. Ta ina Allah ya kiyaye dukiyar mu. Ta ina Allah ya tsare dukiyar mu. Dukiyar mu ta zaman to tsararriya ba ba ta takuwa. Ta ina? Na'am? ta hanyar duk wanda ya sace ta dace mai hannu da ku kawo wannan ba shi ne babban abu Allah ya tsare dukiyoyinmu duk wanda ya sace dukiyar wani matuka dai ta tabbata sata ce to za a kire mai za a dace hannun da ya wannan sace da riba wannan hannun shi ne wanda aka bata shi ake bada rakumi nawa biyar ko duk wanda ya taba ma ya cire ma nan jiya za a bada mai kauri amma kuma in ka doki abin da bai kai shi ka talatin ba in ka doki abin da bai kai shi ka talatin ba ko kuma ya kai shi ka talatin da wani abu ya kai rubu dinar ko arba'in sai an dace maka kai in aka dace maka ga irin biyar da za a bada ta miliyoyi ce kai kuma in ka taba kayan mutanen da ba su wuce jika hamsin sai an cire wannan hannu mai daraja na a nuna ma mahimmancin ne mahimmancin dukiya wasairil huquq kuma dan yi hukunci tsakanin mutane akan dukkan haƙoƙi gaba daya kun ba wani haƙi wanda ya shafi mutane na zamantakewa wa fil aqaidi haka ma cikin aqida dan yi mu mutane hukunci tsakanin tsakanin su a cikin aqida aqidodi sune waɗannan abubuwa da muka zo nuna aqida da sauransu waɗanda suka rasa ni da waɗannan Alƙur'ani shi ke bayyana ma aƙidar musulunci. Ya bayyana ma ita dalla-dalla cewa ga abin da ake ma Allah ga abin da ba a ma Allah. Abin da in kayi ma Allah kayi daidai ga abin da in kayi ma Allah shi ba kai daidai ba. In kayi ma Allah shi dai ba musulmin kwarai ba ne. Ko ko kai ma ba musulmi ba ne kwata-kwata. Wa fi jami'a da sa'il ahkam. Haka nan ma cikin dukkanin matsalolin hukunce-hukunce gaba ɗaya. to duka alkur'ani shine mai hukunci tsakanin mutane Allah ya samu dace wa qawluhu da Allah ta'ala ce bima araka Allah domin kai hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya nuna maka wa lam yaqul bima ra'aita Allah bai ce ba kai hukunci tsakanin mutane da abinda kake gani shine daidai a'a da abin da Allah ya gwada maka shi cikin Ƙur'ani. Shi ne za ka yin hukunci. Muna ganewa ko? Ai, labi hawa ka ba wai da bi ba, ba da son zuciyarka ba. Da hukunci da abin da Allah ya saukar da abin da Allah ya nuna maka ba wai da abin da kake ra'ayi ba. bal bima allamaka Allah a za ka yi hukunci tsakanin mutane da abin da Allah subhanahu wataala ya gwada maka shi ya sanar da kai shi wa alhamaka da kuma abin da Allah subhanahu wataala ya maka ilhama shi ilhama Allah yana babawa ilhama sai kaga karatun da ka rauka kaɗan sai ka fahimci abubuwa to abubuwan da yawa da ka fahimta da wannan ɗan kaɗan ɗin ilhama ne kawai sai kai ta cewa kenan kaza ma baya da kyawu kaza ma baya da kyawu alhali guda ka zuwa maka ko kuma guda ka koya ma mai kyau sai ka ta kenan kaza ma ya kama da kaza mai kyau ne kenan kaza ma mai ilhama ce shi malam da ya koya ma karatu bai ga ma haka amma shi Allah saboda shi ke sanar da kowa sai ya baka ilhama sai ya kara ma karatun da za ka dawo gobe makaranta wani ya ce karatun da aka yi jiya ya sai ka ce kaza ne kuma na ma fahimci kaza na fahimci kaza na amma wanda ya tsayarsa yana kallon ka ya dai san shi kai ba kai bude littattafai kai karatu ina ka samu waɗannan abu to ilhama ce Allah ne yake cusa ma bawa sanin wasu abubuwa gaban malami ne sai zo ta karatu ya ta jawo ma abubuwa ka rasa ina ke to ilhama ce ta Allah Allah ne ke ba shi ta bayani ne ta budawa ya karanta abu guda ɗaya sai ya kawo ma abubuwa goma irin su muna ganewa ko فالهمها فجورها وتقواها كقوله تعالى كما فدع الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى النبي صلى الله عليه وسلم بايا magana da san zuciya domin san zuciya halaka shi yasa Allah ta'ala ya hana shi wala tattabi ahwa amma ja'aka min al-haqq kada ka bi san zuciyarsu dangane da abin da yazo maka na gaskiya ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك kada ka bi son zuciyarsu da kiyaye su ka su fitile ka daga barin sashen abin da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi gari ka wala tattabi ahwa alladina la ya'lamun kada ka bi son zuciya wadanda ba su da ilimi innahum lan yughnu anka min Allah shay'a wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd Allah waliyul muttaqin kada ka son zuciyar mutanen da ba su da ilimi saboda haka son zuciya ba da kyau in huwa shi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi bai kasance komai ba illa wahyun ba ce wahayi ne yuha da ake yin wahayin shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wabi ya zama da yace a cikin wannan dalilin akwai dalili ala ismati a bisa cewa manzo Allah ma'sumi ne salale ne fi ma yuballighu anillah cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kawo sakon shi daga Allah min min jami'il ahkam daga dukkanin hukuncin hukuncin gaba daya Allah ya zari annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane waɗanda ayi suna magana cewa manzala sallallahu alaihi wasallama sararan annabi a isma shine rashin kuskure a wurin isar da sako manzala bai kuskure wurin gaya ma mutane Allah ya ci ga alkur'ani manzala bai kuskure bai waduwa ba ya cewa na za su saukan mana da hukunci na manci ne in na tuno na gaya muku babu Allah ya tsare shi domin shaidan shi ke sawa ma'an sanihi illa shaitan babu wanda ya mantar da ni sai shaidan an alkura mutuna ba Allah subhanahu wataala ya tsare annabawa daga daga shaidanu cikin dukkan abin da suke isar da shi na sako daga Allah subhanahu wataala zuwa ga bai wa gairiya da ma waninsu daga cikin dukkanin hukunce-hukuncen wa annahu kuma wannan aya tana nuna cewa lalle yushtaratu shar'i ne ana sa shar'i fil hakim a cikin duk alƙali wanda zai hukunci tsakanin mutane ana shartanta mai al-ilmu wal adl ya zama yana da ilimi kuma yana da adalci da alƙali ya kamata ya zama to masani masani game da game da matsaloli na alƙalanci wajibin shi ne ya san matsaloli na alƙalanci waɗanda ba na alƙalanci ba su ma wajibi ne gare shi dan kanshi amma matsalolin da galibi ake kawo ƙara ake yin shari'a da su to wajibi ne alƙali ya san su duk waɗannan abubuwa alƙali wajibin shi ne ya sani ya zama yana da ilimi game da su ba jahili ba ne kuma ya zama to alkali ya da yi yana da halarci ba ruwan shi ba ruwan shi da wani kowanci to wanda ya zo wurin shi mai gaskiya zai ba shi gaskiya shi mara gaskiya ko wani ne kuma zai ba shi cikin gaskiya Saboda aya ta nuna cewa sharadi ne ga alƙali ya zama to mai ilimi. Ilimin da ake magana abin da ya zama wajibi gare shi, abin da yake hukunci tsakanin mutane to sai shi. Sannan kuma ya zama to ba zalimi ba ne, ba ruwan shi da dukiya ba ruwan shi da matsayi. Annasu inda wusa wasiya, mutane a wani shi dindindin suke. ba ruwan shi da mai rauni ba ruwan shi da mai karfi ba ruwan shi da mai shi ba ruwan shi da mara shi ko wanda ya dora shi alƙalanci ya zo wurin shi sarki in ya nada alƙalin shi in ya in aka yi zo shari'a da sarki da wani sai ya ba sarki da shin gaskiya sarki ba da gaskiya sai da ali haka ya duki shuraihul qazi alƙali kuma aka zo rigima kuma ya ba sai da ali shin gaskiya kuma ba wai sayyidina ali rigima kuma da ba wanda ba musulmi ba ba yahudi rigar sayyidina ali ta yaki ta wadi daga raƙumi ko daga doki ta wadi shi kuma ba yahudi ya tunje ta sayyidina ali ya ganta ya ce tauci ba yahudi ya ce a tashi ce ba yahudi ya ce to mata wurin alkali a shara aka je wurin alkali ba yahudi ya ce tashi ce sayyidina ali ya ce a tauci ta wado daga doki na bai wuce ce dauce saboda ka tuka hannuna ya aka yi ya amir al-mumin ya aka yi ba ga hannunka take ba ka tuka hannuna kuma ba sata ta ne ba alkali ya ce to amir al-mumin ranka ya dade Allah ya baka nasara akwai shaida cewa ta ka ce ce akwai barana akwai dana akwai dana Hassan kuma akwai barana alkali ya ce to baranka ne mun yarda da ya baka shaida amma danka addini bai yarda da ɗayan mu ba shaida ba sai da samu wani shaida sai na ne ce gaskiya ba na da shi saboda haka wannan rigan ta yaƙi ta yi ce ba ta wuce inda ba ni da shaida ba Jadi ba ga adalci irin nan shi ne sarkin muminin duniya ba gaba bai kalli alkali ya daina shi ba bai kalli alkali bai san darajar shi ba ko ya ci mutunci shi ba shi ya naga shi amma kuma bai mai wani wata magana mara daɗi ba sai bai wuni ce a taka ce ya amina nuni dama na zo ne don in gwada yaya kuke shari'a tsakanin idan shari'a ta kama fa da wanda ba ku ba yaya ake ni ba cikin wani kuma sai na ce a na baka ita hada ba karu ni gane da ita kuma bai gudu ya ce haka addinin ku yake da taimakawa da tausayawa da adalci ni ma na shigo ciki to haka ake so alkali ya zamanto zamanto mai adalci in alkali ya zamanto a tsarin ya raka ta lalace Saraka da kayan rishin gaskiya sai ka ce ai ba matsala a tattale kuɗi kawai a kawo shi ba wani ai in dai wani ne ba matsala kawai a dai samu kuɗi kawai a gani da ya ga ƙarfe ɗaya biyu uku shi ke ya ba ku gaskiya kawai to a zalima alƙalai ke adalci ma an kai ranar alƙiyama sai ka rage gaba Allah baka wuce ba walantana kai zalunci ka yi gaskiyan ba sai ka ba da ba shi gaba Allah ko me sai ka yi tiriyan tiriyan sai ka kai ma Allah ya ka yi daidai muke duk sai an baro ka can wani da an wuce ya baro kana cikin wannan da za a baro da wanda ya shugabanci kuma ya daidai da ya adalci bai cuci kowa ba bai zalunci kowa ba bai ci kuɗin kowa ba adalci abinda Allah yake son yayi to shi ma sai ya dade domin duk sai ya yi bayani dan tambaye shi komi ɗaya bayan ɗaya tun daga lokacin da ya hau karagar mulki har lokacin sauka shi ko mutu shi to ina ga wanda ya cutu ya kwashe musu kudin su in ya kai wani wuri ya aji shi bai ji musu ba su ba ba aikin da ya masu ba hanya ba ba aiki ba karatu na kwarai ba asibiti komi ba kuma akwai dama a yi aka ƙi wannan kuma dai yayi yayi hanyoyi masu kyau ya samu matalakawa wuraren noma wuraren kiwo ya samu matalakawa aiki da kasuwanci ya sauƙaƙe masu yadda za su rayuwa duk ya taimaka masu domin shi shugaba da ba boyi boyi ne na talakawa inda mutane sun sani boyi ne ba ma'aikaci ne kawai ɗan wahala ne ba sani ne mutane su wata jin daɗi amma wahala ce mai amfani domin yana cikin mutanen da Allah zai musu inuwa ranar alkiyama yau mana zilla illa zillu al'imamu al'adilu shugaba adam ka babban abin ne babban daraja ke gare shi ranar alkiyama amma wahala ce to wannan wahala din ita ce mulki ba ya shi ne tashin sanyi ba ba ya tashin daɗi ba ya ta hau manyan motoci talaka ko ganin shi ba su zala ce duk wanda ya zama shugaba ya boye matalakawa game da su je su gaya mai bukatunsu shi ma Allah ta'ala zai sha makance daga bai shi baraka shugaba kowa yake budewa in kuma ba ya da to ya tabbatar da ya aza waɗansu waɗanda za su karbe sakon mutane masu adalci wanda in an ba su zaɓen sun kai. Kasan su shugabanni ba yiwa a abin nan zama fadin sa ita kai da kawo, amma sun haza wasu ko waɗanda suka haza ba su kai zaɓen. Sai dai ka zo kawai ce to ina jin ka a rubuta, alkomi kamar za a sai a ake ce kuke da shafa. To kakkasa irin waɗannan. kamar duk mutumin da ka sani baya da girki baya da mutunci baya san talakawa to bai kamata ka Allah shi a madadin wanda zai zai kai masu afar talakawa ba ka dora shi in ka dora shi ba kai daidai ba sai Allah ya kama ka ka dora wanda ka san dama mutumin talakawa ne ina son talaka ina tausaya ma talaka nan take da yaji sako sai ya tura sakon ba ya barin mata kwana sau da yana ganin inda shi ke da ya yi matalakawa abinda suka kawo kukan. To irin ja ke ɗorawa. Allah ya samu dace. Da kauri saboda Allah ta nace bima a rata Allah saboda abinda Allah ya nuna maka. Walam ya kul bima ra'aita bai ce da abinda kake gani ba. Warattaba ya ta'rifatil kitabi abu sasanin littafi to wanda zai hukunci tsakanin mutane to ya kamata ya san alqur'ani yawa duk da ayoyin alqur'ani ka san su na hukunce hukunci duk wanda zaka jawo ba wanda za a zo wa daga kana matsayin mai hukunci tsakanin mutane ba sai yan fadar gaba daya ayan sai ta rikice muku ko qur'ani ba da ko nemo ina take a gaya ba daidai ba ne kamata yan ma babu isi cikin kai to a ce da ko me ko mana Qur'anin nan magani don mu karanta ta daidai amma duk wannan wani kamata duk wanda zai shiga gaban mutane masu hukunci ya kamata a ci kan amma in ta lalace saboda lalacewar zamani shi ke zama Qur'ani ya mai tafshi ya san ta inda ayoyin da zai iya kawo cikin Qur'ani suke sai jawo a shi ba daidai bane a ce babban mutum ya kai matsayi in ba ka yi karatun Qur'ani ba za ka yi karanta ba zo duka haddace matsaloli na na fikihu da sauransu amma Qur'ani na baka wani magabata ba haka suka rayu ba sun rayu ne sai sun san Qur'ani cikin shi da waje sannan su shiga neman sanin shi da neman ilmummukan da za su taimaka wurin sanin shi wani ka muka fi gaba daya da ta karanta karanta amma shi ƙuranin baka san shi ba ka kasa rike shi akalla malami duk wanda zai zannawa ya karanta mai ƙurani mai taushi ko da bai iya jawo ayoyin shi jeran ras tun daga makara an nasi ya zama to da da yake bukata yana iya jawo ka faɗo hukuncin da ke cikin Muna ganewa ko? to saboda haka hukunci tsakanin mutane Allah subhanahu wataala ya jera tabi ya jeranta yin shi akan sai ka san littafin fi alqur'ani ne walamma amara Allah ta'ala bil hukmi bainan nas yayin da Allah ta'ala ya yi umarni da hukunci tsakanin mutane almutazammin hukuncin da yake dauke lil adli da adalci wal qist da kuma cikakken adalci nahahu anil jawri sai Allah ta'ala ya hana shi daga babakiri wa zulmi da zalunci alladhi huwa ziddu al adli wanda shine kishiyan adalci فقال سي الله تعالى ولا تكن كذا كزمنتو للخائنين جماعة انت خصيما مبادة كاريا أي لا تخاصم كذا كي كاريا ما قال يوكو كذا كي لويا شين المخاصم أمن أردت خيانته دنجنة وانك سنها انتش كاكباش كاريا كاكباش أي mumin ya gul lauya lauya wace yi ce wani abu kuma ka san baya da gaskiya ka ce tsaya ka gaya mun yadda abin yake ni na san yadda za ni lauyewa in baka gaskiya to Allah ya hana lauya yi wannan wanda ka san baya da gaskiya zo rinka ka ce to ya za ni kare ka ya za ni kare ka alhali baka da gaskiya idan na kare ka da duniya in je gaba Allah ya ce ni ka yi hakuri a je a yi shari'a a baka rishin gaskiya rishin gaskiya da za a baka shi ne zai tseratar da kai duniya da lafiya amma ce lauya ce ba matsala nau za ka bada ka san ai ba aikin banza ka san baka da gaskiya amma dole in kare ka amma in ka ba da wani abu amma irin matsalar ka muna an san ɗari takwas zuwa miliyan ɗaya wani kuma a ce mai an wuce nan wuce to Allah ta'ala ya ce kada ka zamanto mai ba da kariya ga maha'inta mun gane ko min mudda'in ma laysa lahu kaman mutumin da yake kirari ya kai kara abin da ba nashi ba mutumin da ya bugun gaba ya ce abu kaza nashi ne alhali ba nashi bane kuma kai ka san ba nashi bane to kanka ba shi kariya ka gane shi kawai muna gane ko muddan shine wanda zai kai kara ya kai kara ya ce ina abun wani kaza ko abun wani da ke ga hannun shi nauni ko gidan shi na wani a yi lauya lauya kuma a kori mutum ba na yi ba ko filin shi nauni ko gonar shi ta wuce au ko kuma munkiri wanda yake mai kin yarda da haƙƙan alayya haƙƙin da yake kan shi ana bin shi wani na bin shi kuma an kai shi kara ya ce shi ba abin shi shi ma irin wannan kakka ba shi kariya alhali ka tabbatar da cewa lalle ana bin shi kin yarda ne da cewa ana bin shi akwai haƙƙi a kai shi Allah ya ce ka bar shi da shari'a sawa'an duka dai ne ali mazalika ya san haka aw zallahu koko yayi tsammanin haka bana shi wanda zai bada kariya shi lauya ya san cewa wannan mutumin ana bin shi koko ya san abun ba nashi bace ba na ba ne yace nashi ne ko aw zannahu koko a a zaton shi yake zaton haka abin yake cewa karar da yake abun ba na ya bane karar da aka kai shi lalle abun haka ne yana zato ko ya tabbatar ko yana zato Allah ta'ala ya ce kada ya bada kariya tafiya da malam yace a cikin wannan dalilin akwai dalili ala tahrimil khusumati bi batil akan haramta husuma a cikin ƙarya rigima ta ƙarya ba ta da kyawu haramun ce wani yaba da kuma wakilci cikin wannan akwai haramci akan wakilci shi ake ce mai niyaba na'ib daga kalmar niyaba aka ruku an na'ib shine wakili muna gane ba aka ce na'ibin limana ne wakilin neman lokacin da liman bayan shi ne ni ne liman yana wakilci liman ba shi ba ne haka ne ko? shi ake ce mai niyaba to shara'a ka san galibi mutane wadanda za a shara'a da su ba su iya shara'a ba sai da za su yi tsaye ba abin na alkali mai shigar da shara'a yana masu tambayoyi ko kuma amma sai lauya ya wakilce ka shi ne zai zage tattaunawa da wakilin gwamnati da mai shari'a da gwamnati kai kana tsaye in ta kama ne a tambaye ka kuma shi zai baka kariya saboda ka san akwai wanda yake wakilta ka hankalin ka kwance ka san zai shiga maka ko ta lauya lauya ka da aliki ta ka sai ce a ba bai kamata a yi kaza kamata a yi kaza yana kare ka wakili ne saboda me ya sha kuɗi wanda ya batu anil mumkin haka wakilci daga mutumin da yake mai karya mabannaci shi ma haramun ne aya tana nuna haka fil khusumati diniya a cikin husumomi waɗanda suke na addini wal huquqi dunyawiyya da kuma haƙoƙi na na rayuwa ta duniya to haramun ne a ba ire iren waɗannan kariya duk wanda ba ya da gaskiya to haramun ne a kare shi wa yadullu mafhumul aya mafhumul aya yana nuni ala jawazi dukhuli abu sahalatin shiga fi niyabatil khusuma wakilcin shari'a yana nuni akan halaccin shiga cikin wakilcin shari'a liman lam yu'raf min zulm ga mutunan da ba a gano zalincin shi ba mutunan da baka tabbatar da baka san zalimi ne zahirin shi mai gaskiya ne to ya halitta ka wakilce shi ka shiga mai shari'a ba matsala bane wannan wanda aka hana shi ne wanda ba ya da gaskiya ka ce ka shi ba lake Allah ta la yace wa astaghfirullah kuma ka roki Allah subhanahu wataala gafara mimma sadara minka daga abin da ya hito daga gare ka in sadara in ya hito mana in ka kare mutunan da bai da gaskiya ka ba shi gaskiya mai gaskiya kuma ka baya rishin gaskiya in ka yi irin wannan abu to ka roki Allah gafara ka yi istighfari kuma istighfari yana sa Allah ya gafarta maka abin da ya wuce naka to abin da kai Allah subhanahu wataala bai gafara ne in ka roki Allah gafara shi kaga da girman ka da matsayinka Allah subhanahu wataala yana yin cewa ka gyara kayanka ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na ce mai wastaghfirullah ka roki Allah gafara to ina ga wanda ba shi ba da wani wuri ma Allah ya ce wastaghfir li dhanbika ka nemi Allah subhanahu wataala gafaran laifinka shi kaga da girman ka da matsayinka duk imaninka baka wuce kai ma a ce ka gyara kuma kana yin laifi annabi ba yin laifi Allah ta'ala yana kwatanta mana da cewa duk wani mai girma da yake bayan nan sallallahu alaihi wasallam yana yin ne wa istighfari ibada ce da ya kamata musulmi su mai da hankali zuwa gare ta a yawaita istighfari kullum kuma alheran da Allah subhanahu wataala ya jeranta waɗanda za su biyo bayan istighfari in ana istighfari ana tuba to Allah subhanahu wataala yana ƙara saukar da alkhairin shi yana kawo lafiya da zaman lafiya da cimaka da aikin yi da kasuwanci cikin al'umma istighfari shine talabul maghfirati min Allah idan ka ce istaghfara talabal maghfirati min Allah ya roki Allah gafara ana kai laifi kana laifi annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku roƙe shi gafara domin ni ina roƙon Allah gafara ina tuba zuwa gare shi a cikin yini so nawa so ɗari kuma sahabbai suka ce muna ƙilga istighfarin annabi sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah astaghfirullah wai na gare ka kai wanda sadaka ka dage kai ce duk annaba suna cewa rabbi ghfir annabi ne yace rabbi ghfir li wa li walidayya wa liman dakhala baiti ya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazid adh-dhalimina illa tabara ya Allah yace ya Allah malicina kai mana gabara kai gabara ga mahaifana kai gabara ga dukkan mu'mine maza da mata annabi ibrahim ya ce rabbana ghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yau ma ya ƙogul hisabai ita ya Allah mahalicinmu kai gafara gari ni da mahaifana ranar da za mu tsayuwa gaban ka ranar da za a yi hisabi sadaka mai ta roƙon gafaran Allah subhanahu wataala kullum domin mu samu alherin duniya kuma mu samu alherin lahira zanubai suna hana mu shakat a cikin rayuwa suna hana mu samun biyan bukatunmu da karba dawoyin morin Allah subhanahu wataala ko maganin wannan shine istighfar kullum laifi muke kullum mu masu laifi ne in ba mu yi wannan ba za mu yi wannan laifukan mu ma tsakanin mu da iyalan mu ba sai shi mu ba kafin ka hito waje tun cikin gida ma tsakanin ka da iyanka tsakanin ka da matanka tsakanin ka da makwabcinka wani yayi wata bai gaisa da makwabcin shi wata daya kai wani ma ya mance sharafin da ya gaisa da kuma kauce mun zama yan bariki mun zama tura ba tare da mun sani ba ruwan mu da kowa wannan ba laifi ne babba tsakaninka da makwabci kuma makwabcin nan ba an ce gida arba'in ba ba wanda ga kowa ga kowa ba a gida arba'in tsakaninka da shi duk makwabta ne to kaga wani makwabcin ma tun da kake tun da kake ma baka san shi ko bai san ka tun da kake ba ma wata ɗaya ba tun da ake shekarar kai ishirin wurin baka ma san shi ai ya ƙara zama wurin ba ya tashi daga unguwa bai san ka ba kai ma baka san shi ya za ku gaban Allah ranar alkiyama an kuka tashi gaban Allah kaga tun daga nan ma laifuffukan mu nan kare sun ishe mu bare ka hito waje da in ka hito waje ya in ka hito waje a sharna wa kake kana busa motan ka wani yaro yake ta ka ce ka cika wani kaga shi kenan ko ba istighfari wani mai adaidaita ne zai ma dukin ganganci ka ce ka in ka isa ka tsaya ka ka laifi ne sai buka ga su nan duba mai su gabarin su wannan ka to daga gida ne kayan ka iso majalisa nan zo majalisa wa Shi kaga ya kamata mu yawaita roƙon Allah subhanahu wataala gafarar zanubanmu saboda zanubanmu fa suna da yawa ba su yi ruwa shi yasa ina da kyawu inda kake yin zaka tashi ka yi addu'a ta ni suka fara abinda ka yi kata nan wurin zama in ka dawo gida kuma ka kariki da wuri sai ka yi istighfar istighfar nan minti nawa za ka dauka astaghfirullah astaghfirullah su 70 ko su 100 sai guda goma guda sha biyar ashirin ma kai ya ce ko minti ne ba ka kare ka shigo gida ka kare ki da komi yan saura gida shi ma gidan an kare duk laifin da aka yi ta shigo a yin laifukan da zai zafi da kai da matanka da iyalinka don ka ji kwantawa shi ke yanzu an kare da komi sai kai ta yi sai fari ba mamaki ba za ka tashi kuma ka tashi ma dai to laifi na nan fa a cikinka ba ka roƙi Allah gafarar shi ba saboda haka istighfari yana da fa'idodi masu tarin yawa kamar yadda ayoyin alqur'ani suka nuna mu Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا إن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير kuma ku roki Allah gafara zunubanku sa'annan ku tuba zuwa ga Allah Allah zai ba ku jin daɗi mai kyau sakamakon me istighfari da tuba har zuwa lokacin da Allah ya ambata muku mutuwa Allah zai ba ku jin daɗi kuna istighfari kuma Allah zai ba duk wani mabucin falala falala shi duk wanda ya dace a baya amma Allah zai ba shi sakamakon istighfari haka ba karama abu ne wa astaghfiru rabbakum ثم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين annabi da yace kai mutane na ku roki Allah ubangijin ku gafara ku tuba zuwa gare shi in kuka yaka Allah ta'ala zai saki sama ya ta zubar da ruwa gare ku midrara lokaci bayan lokaci ai ta samun ruwa masu daɗi masu albarka bayan da za su rusa muku gidaje ba ko su halaka muku shuka ko dabbobi ko dukiya ko ruwa masu albarka wanda za su kawo yanayi mai daɗi wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kuma Allah zai kara muku ƙarfi zuwa ƙarfin